إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته yau kuma 25 ga watan zulƙada hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 437 wanda ya daidai da 28 ga watan august miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2016 ci gaba da karatun littafin mu mai albarka littafin at-targhib wa tarhib na Imam al-Munziri in ba ku manta ba muna cikin babi mai bayani game da ikhlasi da kuma gaskiyar niyya da kuma niyya mai kyau ko jiya mun tsaya mun tsaya ne dangane da hadisin Abu Kabsha inda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari ga al'amurra uku waɗanda ya ce yana rantsuwa a kansu haka suke sannan da kuma wasu mutane hudu waɗanda ya ce duniya ta mutum hudu ce ya ba da labarinsu ko mutumin da Allah ya ba dukiya da ilimi kuma Allah ya sauƙa mai yana kashe dukiyar ta hanyoyi na alkhairi da mutumin da Allah ya ba ilimi kawai bai ba shi dukiya ba sai aikin alkhairin da wancan mai dukiya ke yi ya bashi shawa ya kudurta cikin zuciyarsa da yana da dukiya shi ma da yayi iri wannan aikin alkhairin sai annabi ya ce dukkan su daidai suke da juna ga lada sannan da mutumin da Allah ya ba dukiya amma bai bashi ilimin addini ba sannan da mutumin da shi kuma mai dukiyar nan bai da ilimin addini yana fagamniya ga dukiyarsa ma'ana yana barzarar da dukiyarsa yana ciyar da ita ba wuraren da Allah ya ce a ciyar da dukiya ba shi kuma wani can Allah bai bashi dukiyar ba bai bashi ilimin ba amma tambadar da wannan mai dukiya ke yi da dukiyarsa sai ta bashi shawa shi ma ya kudurta da Allah zai bashi dukiya shi ma da yayi irin wannan tambadar da wannan ke yi annabi ya ce shi ma wannan mai kuduri daidai yake ga zunubi da wancan mai yi kaga duk dai suna nuna mana niyya ko to Allah ya kyautata mana niyoyinmu yau da yarda Allah za mu tashi hadisin Abdullahi dan Abbas wa nimna Abbas radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala fi ma yarwi an rabbih ta'ala inna allaha ta'ala kataba alhasanati was-sayyi'ati thumma bayyana dhalik faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha allahu indahu hasanatan kamila wa in hamma wa in hamma biha fa'amilaha katabaha allahu indahu ashara hasanatin ila sab'imi'ati da'ifin ila adafin kathira wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamila fa in huwa hamma biha fa amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahida zada fi riwayatin aw mahaha wa la yahliku 'ala Allahi illa halik rawahu al-bukhari wa muslimun hadisin mu na farko yau an karɓo shi daga abdullahi ɗan abbas mai bayani dai dangane da niyya da ikhlasi allah ka kyautata mana niyoyinmu ka sa mana ikhlasi ga ayyukanmu da maganganunmu da ya ci ƙada tunamu hadisin mu na farko yau an karɓo shi daga abdullahi ɗan abbas yarda allah tabbata gare su anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qal cewa manzon allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi ya ce shi ma ya rawi an rabbihi ta'ala shi kuma annabi dangane da abin da yake ruwaitowa daga ubangijinsa tabaraka wa ta'ala kaga wannan hadisi hadisul qudus ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah tabaraka wa ta'ala yace inna Allaha katabal hasanati was sayyiati lalle Allah madaukakin sarki ya rubuta kyawawan ayyuka da kuma munana thumma bayyana zalika sannan ya bayyana wannan cikin alkur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya yi bayani filla filla abu kaza aikin alkhairi abu kaza ba aikin alkhairi ba misali sallah tana cikin wani kaso ayyukan alkhairi ko azumi na farilla da na nafila suna cikin ayyukan alkhairi zakka ko sadaka ta farilla da ta nafila suna cikin ayyukan alkhairi aikin hajji da umra suna cikin aikin alkhairi duk dai ga sunan dai sada zumunta yana cikin ayyukan alkhairi neman ilimin addini yana cikin ayyukan alkhairi al'amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar suna cikin ayyukan alkhairi kaga waɗannan duk Allah ya bayyana su daki daki cikin alqur'ani kun fahimta hakan ga shirka ita ko cikin wane kaso take miyagun ayyuka ta fi kowane muni Allah ya tsare mu daga shirka karamarta da babbarta Allah ka kare mu ka tsare al'ummar manzon Allah da gare ta kaga ita ko tana cikin miyagun ayyuka da shirka da kafirci sannan zina ita ma cikin wani kaso take cikin miyagu irin su sata irin su ƙarya annamimanci hasada riya girman kai ujubi mamakin kai da masu kama da su jama'a waɗannan duk kaga su ko suna cikin kaso na miyagun ayyuka kun fahimta to shine yace inna Allah ta'ala katabal hasanati was sayyiati Allah tabaraka wa ta'ala ya rubuta kyawawan ayyuka da kuma munana thumma bayyana zalika sannan ya bayyana wannan faman hamma bi hasanatin sai ya ce to duk wanda ya yi nufin kyakkyawan aiki wanda ya yi hamma ya yi nufi shi ne hamma ba hamma waccan da kuke yi ba ta buɗar baki faman hamma bi hasanatin duk wanda ya yi nufin kyakkyawan aiki ya ƙudurta cikin zuciyarsa ina ake yin nufi cikin zuciya ya yi nufi cikin zuciyarsa bi hasanatin game da kyakkyawan aiki ya ce sai na yi abu insha Allahu ta'ala sai na yi abu kaza aikin alkhairi fallam ya amalaha amma bai aikata ta ba saboda wani dalili kila wani uzuri ya hana mai aikatawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kataba Allahu indahu Allah zai rubuta kyakkyawan aikin nan gunai hasanatan kamila kyakkyawan aiki kammalalla Allah zai rubuta mai ita lada kammalalla ladar da duk ake ba mutumin da ya aikata wannan aiki haka Allah zai rubuta mai kamar ya aikata kun fahimta wa in hamma biha in yayi nufinta ita kyakkyawan aiki ya kudurta zai yi wani aikin alkhairi fa'amilaha kuma ya aikata ya cika ƙudurin ya cika nufin ya aikata Allah ya bashi iko ya aikata kyakkyawan aikin kataba Allahu indahu Allah zai rubuta ta gunai ashar hasanatin kyakkyawan aiki guda goma kaga kyakkyawan aiki aikin kware guda ya aikata amma Allah tabaraka wa ta'ala da yake mawadaci ne kuma mai godiya ne ga ayyukan da bayansa sun ka aikata sannan kuma mai yalo falala ne ga bayansa maimakon ya aikata aikin alkhairi guda Allah shi bashi lada daidai da abin da ya aikata a jama'a mawadaci bai haka nan mawadaci karimci an ka sani gare shi Allah ko mawadaci ne kuma wadata mutlaka wadda ba ta tsoron talauci don haka sanda duk bawa ya, ya aikata wani aikin alkhairi maimakon Allah ya bashi sakayya daidai da aikin da ya aikata a Allah zai bashi sakayya goman misali abin da ya aikata kun fahimta Allah zai multiplying by zai ninka mai sau goma abinda ya aikata kun fahimta ila sab'i mi'ati da ifin zuwa ninki 700 ashe kenan zai ninka mai minimum ya ninka mai sau goma akwai waɗanda Allah ka ninka mai sau 20 wasu sau 30 wasu sau 100 wasu sau 200 wasu sau 300 wasu har sau ɗari bakwai wasu in sun ka aikata aikin alkhairi Allah zai ninka musu sau ɗari bakwai ila ad'afin kasira zuwa ga ninki dai mai yawa fiye da ɗari bakwai wasu ma Allah zai ninka musu kyakkyawan aikin da sun ka aikata fiye da ɗari bakwai kun fahimta ka Allah akwai karimci gare shi sai ya ce wa man hamma bi sayyi'atin wanda kuma yayi nufin mummunan aiki ya kudurta cikin zuciyarsa in sha Allah ta'ala in ya samu dama sai ya yi abu kaza aikin da yake mugun aiki ne fallam ya amalaha sai ya bai aikata ta ba bayan ya yi wannan ƙudurin sai Allah ya sami tunani ko kokila ya samu wani ustazu ya mishi nasiha wani abu ka zafa da ka kudurta za ka yi gaskiya ba aikin kware ba ne ya kamata ka yi tsoron Allah bai kamata ka aikata shi ba kuma Allah ya kaddar nasiha ta yi amfani sai ya karbi nasiha sai ya fasa kun fahimta to shine sai Allah ya ce annabi ya ce kataba Allahu indahu wannan bugun aikin da ya kudura anne yayi amma daga baya ya fasa ya raga ma Allah ko bai raga ma Allah ba mutum ne ya kudurta jibi an yi albashi ina amsa albashi na sai na ce mami ban taba shan giya ba amma sai na ce mami jibi na sha wannan kudurin nashi na alkhairi ne ko na shari na shari yana amsa albashi sai ya ce ma ni zan ya ce ma abokin zan na mami zan tafi mami ya ce me za ka yi mami ya ce ai kudure ne cewa in na ashi albashin wannan wata sai na sha giya dama ashe duk zaman da muka kai dan giya ne cewa wallahi ban taba sha ba yau dai na kudur sai na sha ta kuma yau sai na sha ya ce ka ji tsoron Allah ka sani Allah ya haramta giya ka sani ba baka sani ba Allah ya haramta giya ka sani albashin nan baka san iyakan ma hausa a dauke su aiki su amsai ba Allah bai yi musu wannan baiwa ba kai yau wayon sa kai yadda ka zaka wa Allah kenan bai wanda ya ma ya tsore ma ana biyan ka albashi kai tsoron Allah wannan nasiha kuma sai ta tasirin cikin zuciya ta gaskiya fa wane kai na fasa me ya fasar da shi tsoron Allah nasihar nan da an kai mai ko to shine yace wa man hamma bi sayyi'atin duk wanda yayi nufin mugun aiki fallam ya amala amma bai aikata ta ba daga baya sai ya fasa bai aikata ba kataba Allahu inda Allah zai rubuta ta gunsa hasanatan kamila kyakkyawan aiki kammalalle jama'a mutun ya, ya kudurta mugun aiki ya fasa saboda tsoron Allah yayi da'a ga Allah ko bai yi ba akwai bukata a bashi lada ciyar dalilin da yasa Allah zai rubuta mai lada don haka zai rubuta mai lada kammalalliya ladar me ladar wanda ya yi nufin mugun aiki ya fasa saboda tsoron ubangijin tsoron Allah ai ibada ce babba don haka Allah zai bashi ladar wannan tsoron Allah da yasa kun fahimta wa in huwa hamma biha amma in shi ya yi nufin mugun aikin fa amilaha kuma yace ya cika nufi ne yace ya aikata to kataba Allahu Allah zai rubuta mugun aikin nan sayyatan wahida mugun aiki guda wancan da ya aikata aikin alkhairi ba an ninka mai sau goma ba zuwa 700 zuwa fiye da 100 zuwa fiye da 700 yadda Allah ya so to kaga kamata ai a ce inda hankali ake aiki ga shari'a kamata a ce shi ma mutumin da ya aikata mugun aiki shi ma sai an ninka mai zunubi sau goma zuwa 700 zuwa wada Allah ya so to amma saboda karimci na ubangiji irin soyayyar da Allah tabaraka wa ta'ala yake wa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka san mu yan gata ne ina mun ka samu gatan saboda mun zo al'ummar fiyayyen cikin al'ummar fiyayyen halitta alfarma zai yawa muke da ita wurin Allah wadda sauran al'ummomi ba su same ta ba shi yasa Allah da kai ne ya shelanta ma duniya yace kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi alhamdulillah Allah mun gode maka da kai yau mu cikin mafificiyar al'umma cikin al'ummar annabi Muhammadu to sababbi ya fadar da agga mai gidan moran Allah to ita ta kawo har gare mu wannan gatanci shine ya kawo gare mu don haka in mun ka kudurta wani musulmi dan al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam in ya kudurta zai aikata zunubi ba za a rubuta mai ba sai ya aikata in ya aikata kuma zunubi guda za a rubuta mishi ba a ninkawa kamar yadda ake ninka aikin lada don Allah ku faɗa min akwai wani karimci wanda an gaba ga wannan duk yadda ake karimci Allah tabaraka wa ta'ala yawa al'ummar manzo Allah karimci Allah ya gafarta mu baban masu wa'azi na Najeriya Sheikh Abubakar Gome wata ranar da ya karanta wannan hadisin yace me yayi albarkan mutumin da zunubi guda guda ya rinjaye lada goma goma me albarkar da an gare shi don haka sai malla yace ya cancanci shiga wuta Duk aikin alkhairin da ka aikata, Allah ba saka ma zai yi daidai da wanda ka aikata sai ya ninka ma akalla minimum of 10 times ya ninka ma sau goma. Wata rana wani ma za a ninka mai sau ɗari bakwai. Ku faɗa min koyo tunani, sana'o'in da kun san ana yi Najeriya ko ma duk duniya, wace sana'a kun san in mutum ya yi ya ɗauki kuɗi kamar miliyan guda, ko naira dubu misali yadda ya sau kaya yana samun riba sau ɗari bakwai wajen sana'a ko da sai da koken tako ni ban san sana'ar da kaka samun riba sau ɗari bakwai na uwa kuɗin da ka yi amfani da su ba to amma kaga aikin alkhairi shi riba sa kenan sai Allah ya ninka ma sau ɗari bakwai ko ma fiye da ɗari bakwai yadda Allah ya so wallahu ya da'ifu liman ya sha'u wallahu wasi'un alimun Allah mun gode maka duk yadda ake gata Allah yawa al'ummar manzon Allah gata ashe shi ko mutum duk wanda an kawa alfarma me ya kamata yayi ya gode kuma ya ji kunyar wanda yayi mai alfarma ashe inda ɗaya muke bai kamata mu saba ma Allah ba duk mutumin kirki jama'a duk musulmin kirki bai kamata ya saba ma Allah ba domin duk dai abin da ake nuna ga duk yadda ake nuna gatanci Allah ya nuna mana gatanci ashe ya kamata mu ji kunyar Allah Allah ka shiryar da mu kuma mun gode akan wannan gatancin da ka yi mana to kaga me wannan hadisi ke karantarwa yace wa in huwa hamma biha in yayi nufin mugun aiki fa amila ya aikata ta kataba Allah Allah zai rubuta ta ita mugun aikin sayyatan wahida zunubi guda ko ko mugun aiki guda ba a ninka mai sau goma kamar yadda an ka ninka ayyuka alkhairi zada fi riwayatan ya ƙara cikin wata riwaya wannan riwayar imamu muslim kawai yake banta da fitar da ita za ku ji asalin hadisin muttafaqun alayhi ne amma wannan ƙarin da ya zo cikin wannan riwayar ba da bukhari ba muslim kawai ya fitar da ita yace sai Allah ya rubuta mai ita guda au mahaha Allahu akbar ko ma Allah ya shafe ta gaba ɗaya ki rubutawa ba mashi'a ce ta ubangiji ba kai na yafe ka ku rubuta sai ce mala'iku kafsu rubuta an yafe mai ba tare da ya tuba ba fa wa kun kaga yana yafewa ba tare da an tuba in ba Allah ba Allahu akbar ya kamata mu ji kunyar Allah ya ku jama'a shine yace au mahaha ko ma Allah gaba ɗaya ya shafe mai ita wala ya haliku Allah kai jama'a in kare muku magana in ji annabi sallallahu alaihi wasallama yace wala ya haliku Allah ba mai halaka ga Allah illa halikun sai halakake Allah ka tsare mu daga zama cikin halakakku jama'a ko kalli wannan hadisin ko shi ɗaya mun ka karanta yau an ka bari haka nan wanga hadisi ya ishe mu har rana wata yau ko bai isa ba ya isa wallahi to ku diba wannan hadisin kaga a dunkule mun yi wannan hadisin cikin riyadu salihin kuma an yi fashin bakinsa amma a dunkule menene sakon da wannan hadisin yake son isarwa gare mu na farko yana nuna mana cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana aiki da ƙudurin mutum kaga sai ya ce man hamma wanda ya yi nufi a ina ake yin nufi cikin zuciya duk wanda ya yi nufin kyakkyawan aiki to albarkan nufin nan ɗaya tun kafin ya aikata da ka ƙudurta za ka yi abu ka zana alkhairi cikin zuciyarka Allah zai sa a baka lada ashe Allah na aiki da ƙuduri mai kyau ko baya yi don haka mu yi ƙoƙari ya ku jama'a kullum ƙudurin mai zanna alkhairi saboda mu samu wannan gajiyar ko da rashin lafiya ko wani uzuri ya sha makance ka da aikata abin ka samu lada ƙudurin nan na alkhairin da kai annabi ya ce za a rubuta ma lada kuma kammalalliya ba lada ƙwara guda ba sai ya ce hasanatan kamilatan sai da ya kwalifayin ɗinta da kamilatan lada kammalalle kyakkyawan aiki kammalalliya kamar ka aikata shi yasa malamai ke cewa niyyatul mar'i khairun min amali niyyar mutum ta fi alkhairi daga aikinsa kullum mu kudurta niyoyi na alkhairi ya ku bayan Allah to in ya aikata ya kudurta yanzu ba daga kudurin aikin alkhairi an rubuta ma lada kamalalliya ba sai Allah ya bashi iko kuma ya aikata aikin alkhairin kamar shine ya kudurta yau lahadi ko gobe litinin gobe insha Allah ta'ala in Allah ya ci mu lafiya sai na yi azumin ranar litinin ba yana litinin na cikin ranakun da annabi sunanta azumi ba to insha Allah gobe sai na yi Allah ya kaddar cikin dare sai malaria ta kama shi yau waye gari da zazzabi bai iya azumi yanzu yayi hasarar wannan kenan a'a annabi ya ce sababiyar kudurin nan da yayi ba rashin lafiya ta hana mai ba uzuri na hana mai Allah zai rubuta mai lada kammalalliya kamar yayi azumin kun fahimta ashe jama'a kullum mu zan cikin kuduri na alkhairi yana da muhimmanci gare mu to in Allah ya bashi iko yayi kuduri tun yau cewa in Allah ya tashe mu lafiya gobe sai na yi azumi sai yau waye gari lafiya lau kuma ya dauki azumin kuma ya isa lafiya sai annabi ya ce Allah ba ladar azumi guda zai bashi ba ladar azumi goma zai bashi kamar yayi azumin yini goma a takaice ko ko minimum sai ya ninka mai ladan azumi goma ko ma zuwa ɗari bakwai zuwa fiye da ɗari bakwai fiye da yadda Allah ya so kaga wannan hadisi tamaman ya yi daidai da ayar alƙur'ani ta cikin suratul an'am Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa man ja'a bil hasanati falahu asharu amsalha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mitlaha wahum la yuzlamuna duk wanda ya zo da kyakkyawan aiki man ja'a bil hasanati kaga al hasanatu mu daga tunan cikin hadisi kuma yadda cikin qur'ani duk wanda ya zo da kyakkyawan aiki sai Allah ya ce falahu asharu amsali yana da goma na irinta kenan Allah ba la da kyakkyawan aiki zai bai ba e duk kyakkyawan aikin da ka aikata na farilla ne ko na nafila Allah zai ninka ma shi akalla sau goma haka ƙur'ani yace haka hadisin ga yace kun fahimta sai yace wa man ja'a bis sayyi'ati amma wanda yazo da mummuna kaga alqur'ani ya amfani da kalmar sayyi'atu shi ma cikin hadisin ga an kai amfani da sayyi'a mummuna aiki amma wanda yazo da mummuna aiki yayi ba daidai bai saki layi fala yujza Allah yace ba za a sakan ka mishi ba illa mislaha ka Allah mun gode maka ba za a saka mai ba illa gwargwadon misalin mugun aikin nan da ya yi baya mugun aiki guda ba to sakamako guda za a baya saboda rahama ta ubangiji ga al'ummar manzon Allah ba zai ninka mai zunubi sau goma ba yadda an ka ninka lada sau goma don Allah jama'a febo ya shigo ya fito kadar ko bai fito ba an yi febo ya febo don haka mun gode ma Allah akan wannan karimcin shi ne cewa man ja'a bi sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum kuma su mutane kwantar da hankalinku la yuzlamuna ba zalunta su me zalunci ka aikata wani aikin alkhairi a manta ko da ganga akan zalunci ake rubuta ma Allah ce ba a yin haka nan ko ko ko da kaka zuwa gobe kiyama ka iskan mutullin zunuban da baka san ka aikata ba Allah ce ba a haka nan ba irin hukuncin duniya bane da aka cewa da ba dan APC bane kakku bashi lahira babu apc ba pdp apc ka shine musuluncin da ka yi can musulunci kawai la ilaha illallah ka aiki ba abc da pdp pdp da abc shekana ta wadda an kai nan kuma nan aka barinta na haɗa muku tun sannan shekana ce ko ko sun ka ce na kafirta na ce ma fata musulunci to Allah shirin da mu yanzu akwai bambanci tsakanin wannan hadisin da wannan ayar ka babu to yanzu kaga wannan ayar me tace Allah tabaraka wa ta'ala cewa yi man ja'a bil hasanati falahu asharu amsalha duk wanda yazo da kyakkyawan aiki yana da goma na kwatancin ta ko Allah sai ya ninka mai sau goma sai malamai sun ka ce to abinda a fashin baki shine aikin da aka ninka ma mutum akalla sau goma shine duk wani aikin alkhairi wanda ba jihadi fi sabilillah ba to wannan akalla a ninka ma wanda ya aikata ya sau goma zuwa ɗari bakwai zuwa wanda Allah ya so amma duk abin da yake jihadi ne fi sabilillahi shi kuma yana da nashi irin ninkin da za a yi cikin wata aya tana cikin suratul baqara inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa matalul ladina yunfiquna yunfiquna amwalahum fi sabilillahi matalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba sai ya ce wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alimun abinda an misalin waɗanda ke ciyar da dukiyoyinsu fi sabilillah cikin yaƙi na daga kalmar Allah wurin yaƙi sai Allah ya ce misalin su kamar sal habbatan kamar misalin ƙwaya ce ƙwaya ta abinci kamar ƙwayar gero ko ƙwayar dawa ko ta masara ko ta shinkafa ko ta alkama duk dai wata ƙwaya wadda ake shukawa ta fito kamar misalin ƙwaya ce an ka shuka an ka ɗauki ƙwaya guda ta gero an ka shuka da shukan nan Allah ya saukar da ruwa da ta tashi tsirowa sai ta tsira fa'ambatat sab a sanabila ƙwayan nan guda ta gero sai ta tsiro da zangarniya guda bakwai yawan ta zan nawa kenan ƙwaya guda ta fito da zangarniya bakwai fi kulli sumbulatin Allah ya ce ga kowace zangarniya mi'atu habba kowace zangarniya tana dauke da kwaya ɗari zangarniya bakwai kowace zangarniya tana dauke da kwaya ɗari yanzu kwaya ta koma nawa kenan ɗari bakwai kaga kwaya guda kenan ta koma kwaya ɗari bakwai to wannan shi an misalin duk wanda ya ciyar da dukiyarsa ga jihadi fi sabilillahi Allah zai ninka mai shi ko minimum of 700 times akalla sau ɗari bakwai don haka wanda aka ninka ba akalla sau goma shine duk wanda ya ciyar ga wata hanya ta ciyarwa ko ya aikata wani aikin alkhairi wanda ba jihadi ba amma ga jihadi Allah bai ninka ma sau goma akalla abin da za a ninka ma ga wanda ya ta jihadi ko ya ba da dukiya ta ko ya ciyar da duk abin da ya ciyar ga jihadi za a ninka mai za a ninka mai akalla sau 700 sai Allah ya ce wallahu yudaifu liman yakai Allah na ninkawa fiye da 700 ga wanda ya so ويضاعف لمن يشاء Allah yana ninka ma wanda ya so fiye da 700 wallahu wasi'un alima Allah mai yalwa falala ne kuma masani ne ga wanda ya cancanta a ninka mai Allah ka ninka mana ayyukan mu ka ba mu iko mu aikata ayyukan alkhairi don a ninka mana don a kun gani abinda wannan hadisin ke karantarwa kenan sadda duk mutum ya kudurta aikin alkhairi to Allah zai bashi lada cikakkiya ko da bai samu aikatawa ba in ya aikata sai an ninka mishi amma kuma saboda rahama ta Ubangiji da falala ta Allah da soyayyar da a tsakanin Allah tabaraka wa ta'ala da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam albarkan mai gidanmu amma in mun ka kudurta miyagun kudurori Allah ba zai rubuta mana ba ba za a rubuta mana zunubin kuduri ba na ɗan mugu ne sai mun aikata shi ma in mun aikata to za a rubuta mana zunubi guda ba a ninkawa kun fahimta in ma mun ka kudurta miyagun kudurori ba ba a rubutawa ba daga baya kuma sai tsoron Allah ya shige ka ko on ya on ko ko sababiyar wani ya ma nasiha sai ka ce kai na fasa saboda Allah ka bar aikin nan saboda Allah to barin banna saboda Allah aikin lada ne da'a ne ga Allah don hakan ga za a rubuta ma lada kamalalliya ina fatar kun fahimta Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi sai ya ce rawahul bukhari wa muslim wannan hadisin imam bukhari da imam muslim sun karwaito shi kaga hadisi ne muttafaqun alaihi wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala yaqulu allah ta'ala idza arada abdi an ya amala sayyi'atan fala takatubuha alayya hatta ya amalaha fa in amilaha faktubuha bi mithliha wa in tarakaha min ajali faktubuha lahu hasana wa idza arada an ya amala hasanatan falam ya amalaha uktubuha lahu hasana fa in amilaha faktubuha lahu bi ashri amsalha ila sab'i mi'atin رواه البخاري واللفظ له ومسلم shi ma wannan hadisin an karɓo shi daga abu huraira wancan daga ɗan abbas ko wannan shi ko daga abu huraira yarda allah tabbata gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kala cewa manzon allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi ya ce ya kulu allah ta'ala allah tabaraka wa ta'ala yana cewa allah madaukakin sarki yana cewa kaga shi ma dai hadisul qudus irin na ɗan abbas Allah yana cewa idza arada abdi in bawa na yayi nufi kaga nan yace arada can kuma ga hadis da abaz yace hamma duk ma'anar su guda idza arada abdi in bawa na yayi nufin an yi amala sayyatan ya aikata wani mummunan aiki ya kudurta cikin kokon zuciyarsa cewa zan aikata kaza wanda ba mai kyau ba ga shari'a to Allah zai ce ma mala'iku matsara waɗanda annan suna rubutun ayyukan bayi ba muna ko wa inna alaikum lahafizina ba kiraman katibina ya alamuna ma taf'aluna to sai ya ce ma matsaran kada ku yi sauri falla taktubu alai wannan mugun kudurin da ya kudurta kar ku rubuta zunubi hatta ya amala sai ya aikata sabanin kudurin alkhairi shi kudurin alkhairi muna yi ne Allah ke ba su umarni ku rubuta mai lada in ya aikata anninka mai kun fahimta sai ya ce ma mala'iku fala taktubu alai kakku rubuta wannan mugun kuduri gare shi hatta ya amala sai ya aikata ta fa in amilaha in ya aikata mugun aikin da ya da ya kuduri faktubu ha bi mithlaha ku rubuta ta kwatancin mugun aikin nan guda da ya ku rubuta zunubi guda man ja'a bi sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamuna kun fahimta wa in tarakaha amma kuma in ya barta shi mugu ita mugun kudirin da yayi sai ya fasa min ajali saboda ni saboda wa saboda Allah tabaraka wa ta'ala to faktubu lahu hasana sai Allah ya ce mala'iku ku rubuta ku rubuta ta lada gare shi ai mutum ya fasa abu saboda Allah ya fasa zunubi saboda Allah saboda tsoron Allah ai da'a ne ga Allah don haka yana da bukatar a bashi lada wannan da'a ku rubuta ta lada wai za a rada an yi amala hasanata amma in mutum ya yi nufin ya aikata wani kyakkyawan aiki fallam ya amalaha ya yi ƙudurin amma bai samu aikata ta ba saboda wata lalura sai Allah ya ce ma mala'iku masu rubutu uktubu lahu hasana ku rubuta ta kyakkyawan aiki gare kamar ya aikata ku rubuta ta lada kamar lalliya fa in amilaha in kuma Allah ya bashi iko ya aikata ta sai Allah ya ce mala'iku faktubu halau ku rubuta ta gare shi da ashirin amsalaha da goma irinta illa sab'i mi'atin zuwa ninki ɗari bakwai. Kun fahimta? Kaga wannan dai irin wancan. Rawahul Bukhari Imam Bukhari ya rawaito wannan hadisin wallafu law lafazin nashi ne wa Muslimun da Imam Muslim. Shi ma wannan na Abu Hurairah irin na da Abbas ne duk muttafaqun alaihi ma ne. Allah ya ƙara tsira da aminci ga Annabi. وفي رواية لمسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشرا كو إلى سبعمائة ضعف ومن هم بسيئة فلم يعملها لم, لم تكتب عليه وإن عملها كتبت وفي أخرى له قال عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعملها فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة ذاك عبد يريد أن يعمل سيئا وهو أبصر به فقال ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنا إنما تركها من جرايا tsira da amincin Allah su tabbata ga annabi yace wa fi riwayatin li muslimin cikin wata riwaya ta hadisin Abu Huraira wanda Imam Muslim ya fitar kaga wancan muttafaqun alaihi ko amma wannan riwayar Muslim kawai yake banta ga fitar da ita banda Bukhari qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce man hamma bi hasanatin duk wanda yayi nufin wani aikata wani kyakkyawan aiki fallam ya amalaha amma bai samu aikata ta ba kutibat lahu hasana za a rubuta ta gare shi kyakkyawan aiki kammalalliya kamar ya aikata kun fahimta wa man amma bi hasanatin wanda yayi nufin yin kyakkyawan aiki fa amilaha ya aikata ta kutibat lahu asharan za a rubuta ta sau goma ila sab'ati da ifin zuwa ninki 700 za a ninka mai sau goma Allah ba zai rubuta mai daidai da kyakkyawan aikin da ya aikata ba a'a ba da sakamako daidai da aiki wannan aikin maciyata ne Allah ba maciyaci ba ne kun fahimta maciyaci ake wa aiki ya biya aiki daidai ya biya lebarin mai aiki daidai da sakamakon aikin da ya yi alama ciya ce Allah ba maciyaci ba mawadaci ne wadata kun mudalaka don ku yi koyi da aikin Allah in kuna da zuciya wanda duk ya ɗauki lebare ya mai aiki sai ka ninka mai kuɗi ne ba naira dubu a kuɗin lebare ba sai ka bashi dubu goma to ko da ba ku yi wa da Allah kai tunda ba ku yi wadatar Allah ba ku dan kamanta dai ba kyautatawa ba ce inna Allah kataba alhasanati ala kulli shay ala kulli shay'in ko Allah ya rubuta kyautatawa ga komai don haka ko ba ku ninka sau goma ba nan ka koda sau guda maimakon ka ba naira dubu ka bashi dubu biyu maciyata ba su iyawa kai dai a bashi naira ta dubu ko naira dubu ma mai basuwa mai imani wani ma rage mai ya kai bayan ka ɗauki lebara eh mafi yawan alhazan na yan kwangilolin nan ba su bayan ya ɗauki lebara an aji naira dubu an ƙare ba su ɗari bakwai bakwai ce in ba nan ba ma ina ku samu aiki yanzu babu aiki wani ma bai biya ko to wannan azzalimi kenan hadisi ya tabbata mu yau cikin bulugul marami in kuna tunawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane uku ni ne abokin husuma su gobe kiyama rajulun a ƙabi sun magadara mutumin da ya ba da kyauta saboda ne ce in na baka saboda Allah na baka fisa bi saboda Allah saboda wa ya bayar saboda Allah daga baya zo yau da rawan nan da ya ba yace ayi mai faɗi yace ana taɓa ma kaza dan me za ka yi mai faɗi shi kan ba Allah kace ka ba in faɗi ne Allah ya kamata ka faɗi to duk wanda ya ba da kyauta saboda Allah yadda daga baya ya yaudari wanda ya ba gobe kiyama da Allah zaka jaya ba don ni kace ka bai ba mi annawa ba na faɗi Allah a abokin jaya ka gobe kiyama wa rajulun ba a hurran fa akala samanahu da mutumin da ya sai da da ka san da ne ba bawa ba ka ci kuɗin sa da ba da shi wannan da ka zalunta ka sa shi bauta ta karfin hali zaka jaya ba da Allah ubangiji zaka jaya me ad dalilin ka na sai da bawa na yana da ka sai sai ka mai sai bawa ka ci kuɗi ka kusan koyi jaya da Allah akwai riba ga rai wanda ya ci shi sai mutum na uku da mutumin da ya ɗauki lebarori ko lebar ga aiki sun ka yi jinga ga aikin da naka sun ka yi min ga abin da zambiyanka sun yarjejeniya lebar ya cika nashi side of agreement ya cika nashi aikin amma ya kibiya ne kuɗin jingatai to ba da lebaran nan zaka jayayya ba da ka hana mu kuɗin jingatai ta lebaranci ne ba da shi zaka jayayya gobe kiyama ba da ubangiji ne zaka jayayya ubangiji ne ya amsa mai faɗa don karamin laifi ne ka ɗauki lebar aiki ya yi ma aiki ya cika ma aiki da kun kai shirki ka kibiya ne ba karamin laifi ba ne ka zalunci bil adama ko a ce ka zalunci kan gobe da Allah zaka jaya kuma sai ka biya wacce inda baka da baka da kuɗi sai a ɗebo ladarka in kana da ita sai a bashi gwargwadon kuɗi ne in baka da kaddara mushriki yake baka da lada ba iya ka keta annan baka ce to ai ni ban da lada mushriki nake ko to kaddara mushriki yake shi ba yana da zunubi ba kaddara kila ya taba zina sai a ɗebi ladin zinan nan da yayi yanzu shi yayi gaban za sai a ɗebi zunubin zinan nan da ya sai a zuba ma a ƙara ma da na shirkar ka sai a dunguza ka wuta da ku ji tsoron Allah ya ku masu sa lebarori ayyuka kibiya wannan babban zalunci ne to Allah ya shirye da mu yace wa man hamma bi sayyi'atin sannan duk wanda yayi nufin mugun aiki falame amalaha amma bai aikata ta ba ya fasa lam tuktab alaihi ba za a rubuta zunubi gare shi ba sabanin wanda yayi nufin aikin alkhairi shi da ya kulla niyya za a rubuta mai lada ko to sabanin mugun mugun aiki shi don ka kudurta niyya duk ba za a rubuta ma zunubi sai ka aikata wa in amilaha in ya aikata mugun aikin da ya kudurta kutibat to lokacin nan za a rubuta ta gare shi in ya aikata shi ma za a rubuta mai shi guda ba a ninkawa wa fi ukhra lahu cikin wata riwaya da ta shi Imam Muslim qala Abu Hurairah ya ce an Muhammadin Rasulullahi daga Muhammadu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama qala ya ce qala Allah azza wa jalla Allah mai girma da buwaya ya ce idza ta haddasa abdi in bawa na yabba zuciya ta yi labari shi ne a tahaddus nan me ake kira in kabba zuciyar ka labari me ake kira ne da hausa ba wasu wasi ba batun zuci batun zuci ba ka haɗi larzan da baki ba kun fahimta cikin zuciyarka ka ƙudurta shi au a ganga batun zuci eh maganar zuciya da magana da batun duk ba ma'anarsu guda ba inda duk mutum ya yi maganar zuci ko batun zuci shi ne ce idan ta haddasa abdi idan bawa na yabba zuciya ta yi labari ya yi batun zuci da an yi amala hasanatan cewa zai aikata wani kyakkyawan aiki Allah ya ce fa ana aktubu halahu ni zan rubuta wannan batun zuci gare shi hasanatan kyakkyawan aiki malam ya amalaha ko da bai aikata ta ba ko da bai aikata ba akan wannan batun zuci da yayi cikin zuciya ta wannan kuduri da ya kudurta yabba zuciya ta labari zan yi abu kaza to Allah zai rubuta ta matsayin kyakkyawan aiki kun fahimta yace fa idza amilaha amma in ya aikata aikin alkhairin fa ana aktubuha ni kuma zan rubuta mai ita bi ashir amsaliya goma irinta zuwa 700 zuwa wanda Allah ya so wa idza tahaddatha amma in yayi batun zuciyar ba zuciya ta labari da an yi amala sayyatan cewa zai aikata wani mugun aiki fa ana agafiru halahu Allah ya ce zan gafarta mai ita malam ya amalaha muddin bai aikata ta ba ya kudurta ga batun zuci ba za a rubuta ba daga baya kuma ya ce kai na fasa saboda tsoron Allah na fasa na ga dai Allah ya hana ba abin kwarai na kudurta ba don haka na walwala kuduri na to Allah ya ce zan rubuta mai ita eh fa ana aghfiru lahu ma lam ya'malaha yace wa idza tahaddatha bi an ya'mala sayyi'atan fa ana aghfiru lahu in yayi in yayi batun zuci cewa zai aikata mugun aiki amma ya fasa zan rubuta mai ita ma lam ya'malaha muddin bai aikata ta ba zan rubuta mai ita matsayin me matsayin lada fa'iza amilaha in ya aikata mugun aiki ya cika ƙudurin fa ana aktubu halahu Allah ya ce zan rubuta ta gare shi bi misla da kwatancinta mugun aiki guda ya aikata zunubin mugun aiki guda za a bashi ba a ninka mai yadda an ka ninka ayyukan alkhairi wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah da ya faɗa masa habbai wannan sai ya ce da Allah ya faɗi haka sai qalatul mala'ika sai mala'iku sun kace ma Allah tabaraka wa ta'ala zaka abdul ya Allah ya za a yi mutum ya kudurta mugun aiki bai aikata ba in ya fasa kuma a bashi lada sai Allah ya ce zaka abdul eh qalatul mala'ika sai mala'iku sun kace zaka abdul wancan bawa ne yuridu an yi amala sai ya ce yayi nufin aikata mugun aiki wa huwa absar bi kuma yana da basira cewa abin nan da ya kudure mugun aiki ne kun fahimta ya san cewa mugun aiki ne kuma ya kudurta kuma in ya fasa a bashi lada faqala sai Allah ya ce musu urqubuhu ku in wanda ya kudurta zai aikata mugun aiki ku tsare shi ku kiyaye shi fa in amilaha in ya aikata ba da yayi kuduri sai ku rubuta mai zunubi ba a'a ku kiyaye shi fa in amila in ya aikata mugun aiki faktubu halahu bi misli ku rubuta ta gare shi kwatancinta zunubin mugun aiki guda wa in tarakaha in yabbata ya fasa faktubu lahu hasanatan ku rubuta ta kyakkyawan aiki gare shi inna ma tarakaha ai ya batta ne kawai min jarraya saboda ni shine ma'anar jarraya ai min ajali don wa yabba aikata mugun aikin don Allah to yanzu wanda yabba mugun aiki don Allah yayi kokari ko bai yi ba to kuma mutum ya kokari a bashi haka nan ba a saka mai ba ku rubuta mai lada Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi qauluhu fada ce da yace min jarraya bi fatahil jimi wa tashdidir ra'i jarraya ai min ajali ya batta ne saboda ni don haka duk wanda ya ban mugu aiki saboda Allah ya cancanci a saka mai don ku rubuta mai lada kammalalliya kun ji wannan ko sai hadisin mu na gaba don haka ga wannan yana da alaka da da ikhlasi itikadi na zuci don haka ashe wannan na karantar da mu jama'a kullun za mu kudurtawa mu kudurta alkhairi in Allah ya ba mu iko mun cika wannan kudurin mun aikata alkhairin to kun ji albishir din da Allah tabaraka wata Allah ya mana ta harshen manzonai Allah zai ninka mana sau goma zuwa ɗari bakwai zuwa wani Allah ya so kun fahimta Allah ya shirya da mu sai hadisi na gaba cewa amma an yazida radiyallahu anhu ma kala da ma'an da baba ne yazida da kaka ne uban yazid duk sahabbai ne zuriyatun ba'd hamin ba'd a wannan hadisin an karɓo shi daga ma'an ɗan yazid yadda Allah tabbata gare su kala shi ma'an ya ce kana abi yazid babana yazid ya kasance a harji da nanira ya fitar da wasu dinarai mai dinarai dananiyar jam'in dinarun dinarai jam'i ne na dinari mai dinari kuɗi kuɗi waɗanda iri famfan mai madalla kuɗi waɗanda an ka ƙera na zinariya kasan da abin da ake yin kuɗi da su abu biyu ne kuɗi masu daraja zinariya da azurfa to kuɗin sulalla waɗanda an ka ƙera na zinariya su ne dinarai sullalla waɗanda an ka kera na azurfa su ne dirhamomi kun fahimta to shi ne shi ma'an ya ce babana yazid sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga ma'an sahabi ɗan sahabi jikan sahabi yarda Allah tabbata gare su da sauran sahabban annabi doka ya ce kana abi yazid babana yazid ya kasance a karji da nanira ya fitar da dinarai sullalla na zinariya ya tasaddaqa biha zai yi sadaka da ita me ya kudirin sa na fitar da kuɗin ya fitar da su daga sauran dukiya ta ya zo da su masallaci sadaka zai ba su fa wada aha bawan Allah sai ya zo ya aji kuɗin ga kila cikin jikka suke sai ya aji kuɗin nan inda rajulan gun wani mutum fil masjid kace ni ne wani mutum yana sallah cikin masallaci sai ya zid dinnan sai ya ɗauki jikkan nan ta dinarori sai ya aji kusa gare ya wucewa ta me yake nufi ya ba shi sadaka Allahu akbar la nuridu minkum jaza'an wala shukura shine yace fa wada'a sai ya aje waɗannan dinarorin inda rajulan gun wani mutum fil masjid cikin masallaci faji'tu ashe dan yana kallo kuma dan yana da bukata kun fahimta sai shi ma'ana yace faji'tu sai ni zo kahin wancan ya ƙare sallah ya ɗauki kuɗin sai ni mai riga ne mai shiga sauri faji ita na zo fa a kasuwa sai na ɗauki kuɗin fa a taitu biyu na zo ma uban da ita na cin ma uban gida na ce baba ina kuɗin na da ka aje ma wani wallahi ina da bukata ga suna ɗauko faƙala sai shi ya zai da uban ma'ana ya ce wallahi ma iyaka aratu wallahi ba kai nin nufata ba don haka taika mai dan mai ba kai niyya ba sadaka ba taika mai suwa fa khasamtuhu ila rasulillahi sai ma'anu yace sai na kai ƙarar baba inda manzon Allah ashe in ga hukuma adila babu laifi ɗa ya kai ƙarar uba ne kotu kamar yadda babu laifi uba ya kai ƙarar ɗa ne kotu ba laifi mata ta kai ƙarar mijinta kotu kamar yadda ba laifi miji ya kai ƙarar matarsa kotu kamar yadda babu laifi ɗan uwa ya kai ƙarar ɗan uwansa kotu a yi musu shari'a kuma su dawo gida kun ba mai jan haushi shari'a Allah an kai musu to amma ɗan ana ciyayi waka ya ce ko kai na alƙali ka san dai bai raga min ba haƙƙin mutu ba man cewa da shiya to don me tun da shari'a ta halatta a kai kotu saboda alƙalan sun zama su iri kun fahimta alƙalan sun zan furaye don haka yanzu wanda ka kai musu abin da zai ɗauka ka kai ko da Allah ya fito da shi to ya san dai ba haka nan kaso ba ka kai shi inda kura ne don kura ta cinye shi shi yasa ko da Allah ya kubutar da shi to bai koma ganin girman bai koma ganin farinka amma kaga inda ana adalci mutum bai jan haushi don dan uwansa ya kai shi kotu ya san adalci za a yi ba a zaluntar sa wallahi zulmi rabbuka ahada ubangiji bai zaluntar kowa to Allah ka gwada mana kotunan mu sun koma na adalci yadda ɗa zai kai uba ne ba tare da sun ji haushi ba uba ya kai ɗa ne babu haushi ɗan uwa ya kai ɗan uwansa babu haushi mata ta kai mijinta babu haushi Allah ya gwada mana kotunan mu sun koma haka nan me zai sa su koma haka nan ɗan an kai shari'a da alƙur'ani da sunna amma ana sakin layi kam to akwai haɗari da sakin layi Allah ya tsare mu da sakin layi to shi ne ɗan sai ya zo da kuɗin ya ce baba kuɗin da ka aje ma bawan Allah nan gaskiya yana da bukata ga suna ɗauko faƙala sai uban ya ce wallahi ma iyaka arattu wallahi ba kai ne nufin baba fa khasamtuhu sai na kai ƙara uban ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inda manzon Allah faƙala sai manzon Allah ya ce a kirawo shi uban an ka kirawo uban faƙala sai ya ce laka ma nawaita ya yazid yazid me kai niyya fitar da kuɗin ba sadaka ba yace eh yace to abinda kai yi niyya ya tabbatar maka ya kai yanzu sadaka ka ta kai har maka da madina walaka ma akhasta ya ma an kai kuma an abinda ka dauka ya tabbatar ma ta an baka shikenan manzo Allah akwai saura Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi shari'a yanzu ga shari'a an kawo minti biyar an ƙare an yi disposal din case din amma wanda ya zalunce haka kai kara an yi shekara bakwai ana shari'a don Allah kaddara at the end of zai bayan shekara bakwai an tabbatar ma da haƙƙinka wanda taimako an kai ma shekara bakwai kana janjalin bo ne ma haƙƙi bai baka ba wanda karshe ko ya baka mi an taimakon da ya ma kila zaluntar kai yayi dubu goma ko kuɗin kabu kabu ɗai kaka kashewa shekara bakwai ai ka isa kashe su ga kabu kabu to ƙarshe dai an ka ce an gano dubu goma naka ne ya biya ka ya taimake ka bai taimake ka ba in ga shari'ar musulunci shari'o'i zai yawa aka karewa ɗaya rana ga kaya ga mai kaya jama'a mai zai tsaye da shari'a amma alƙalai saboda zalunci da rashin son gaskiya da buɗe ƙofa ta su yi zalunci su yi ɓarna da an kai da an gabatar da ƙara ka yadda a ban yadda ba sai ya rubuce rubuce na ƙarya sai ya ce na ɗige shari'a sai ran kaza kila ma yace akai guda gidan yari ba ta da gabatar da binciken ko bai ce akai shi gidan yari to an kai shi gidan yari at the end of ya kwanaki at the end of zai kuma an gano zalunta ta an kai ya za ka compensate din zama gidan yarin da yayi ko kana ganin baya da haƙƙi a gani kaga yan acaba kenan mutum ya kashe mana dan uwa mawa kai kara ta kotu an kai shekara goma ana shari'a kila da yawan yan uwan ma masu neman haƙƙin sun mutu mai an ranar wannan shari'ar kila ana nan ana yi alƙalin ya yi ritaya ko shi ma yan mutu don haka kaga waɗannan ba shari'o'i ba ne ta ce shari'a gona kaga an shekara goma ana shari'a gona shekara goma ana shari'a gona ko bakwai to me amfani duk abin da zai yankewa me amfani ne shekara bakwai yanzu ya zo ranka yaɗe ina ƙara ta ina biya ce dubu goma a kirawo shi an kirawo shi ga yaran kotu nan an sai musu mashin an ba su lon sun sai mashin ima ba su da adiba a ba su duk ma'aikacin hukuma wanda adda bukatar abin hawa haƙƙi ne ga hukuma ta sai mai abin hawa wanda adda bukatar gida haƙƙi ne ga hukuma ta bashi gida haka dai ba hukuma ake wa aiki ba to ka gani don haka sai a tura in ya kawo ƙara a ce yana ina sai na tudun wada kai hau mashin ɗinka ta yakirce kotu na biɗawa duk aikin da ya kai ya aje ya zo kotu kotu na son gani ne in ya zuwa ne ka ƙara ka maimaita abin da ka ce ina ƙara ta yara ci dubu goma ya ƙi biya gaskiya ne ce ƙarya ce to kai kana da shaida ya ƙaryata kana da shaida ewa a shaida da mallam muhammadu makwabcinmu da mallam abubakar da sun isa ai Mallam Muhammad yana ina yana nan tu shago ne yana nan tudun wada in ka zo wuri kaza ga lamba shago ne shi ko Mallam Abubakar shago ne yana cikin kasuwa sai a tadda yaron alƙali ba a cewa a dage sai gobe da wanda aka bar shari'a sai gobe kai sai tudun wada ka faɗa Mallam Muhammad ya rufe shago ko suna son gani ne ya zo ya bada shaida ya koma a ba tsare ka za a yi ba sai ka zo a aika central market shi ko wance ya rufe shago ne ko suna son gani ne sai su zo mallam abubakar ke karan mallam muhammadu yana biya ce dubu goma mallam muhammadu ya musanta mun tambayi mallam abubakar ya ce kai ashe da ya ce tsakaninka da allah ni ka sani wallahi tallahi alƙali ko da yake ba a rantsa sai an baka rantsa sai ya ce lalle abinda na sani ranka ya ɗaya tare da ni an shi dubun nan goma ya amsa tsakanin ka yace tsakani na da Allah ya amshi dubu goma kuma ni a shaida to mun sallame ka eh mallam Muhammadu kajiya kaji abin da yace kana da wata magana in yana da magana sai ya in yana da sukar da zai yi in bai da suka kotu dole ta karbi shaida tai kun fahimta shikenan to mun sallame yanzu ba a ce za a yi yanzu zauna sai an gama shari'a ba ya gama abin da ya kawo shi sai a ce koma ma shagon ka an sallame ka shi ma wancan mallam Muhammadu in ya iso mallam Abubakar ke karan mallam Muhammadu ya bai ci dubu goma ya ce kai ne shedu mi ka tsakaninka da Allah mi ka sani sai ya ce gaba gare ni an kai ranka ya ɗaya ina nan lokacin da ya zo ya ranta mai su to kajiya wannan shaidan ma ya tabbatar kana da suka in yana suka yayi in bai da suka ko ta zai ta karɓi shari to yanzu shaidu sun tabbatar sai mi sai alƙali ce kai mazuta shi ba shi dubu ne goma minti nawa aka wannan to amma da zuwa an gabatar shari'a ce na ɗage sai bayan sati biyu ko da kuka da sati biyu a ce alƙali ya tsaye abuja a koma sa sati biyu in kun ka dawo a ce an kire su da kwata a koma sa shikenan abu ya zo shiriri ta kila matar ka adda ciki haka son a baka dubun nan goma ƙara ka sai rago hatta haihu alƙali ko saurarin ku bai yi ba kwaɗin mi a taimakon da alƙali ya ma me an ranar ga shari'a da hakai sallah shirin da mu to mu koma ma eh alƙalai su ji tsoron Allah ji tsoron Allah amma ba za a yi su ji tsoron Allah suna sakin layi matuƙar ba a sakin layi ba magana tsoron Allah sai an kama yanke hukunci da ƙalar lahu ƙalar rasulun layi amma an ce sakin layi na kaza suke sha an sakin layi to Allah ka raba mu da sakin layi to shine sai manzon Allah nan take duk minti nawa manzon Allah yake hukunci an kare wa shari'a jama'a to irin wannan gayini guda nawa akai ina kara ta yace mai shege ko ina kara ta yace dan lewadi kai gaskiya na ce a bance ba ko ko ce ina ce tabbas na ce to me dalilin kai ce dan lewadi saboda ya bi da yara yaran da ya faɗa suna faɗa mini suwa dawa akwai yaro ana kira ne bubakar dan gidan mallam muhammadu makwabci na ta kirawo shi akwai yaro wane akwai wane ta kirawo su sai su taho su ba da shaida in sun ka ba da shaida ko su tagga sai a sallame ka ka tabbata dan lawadi kai tsoron Allah ka ban lawadi kai ta haka an sallame ka to yan an kace in yace ina ƙara ta yace mai dan lawadi to kai gaskiya ne ka ce mai dan lawadi eh to me dalilin ka ha wallahi bata nan raye ni ko nace mai haka nan wannan dalili ne kai nan baka da shaida kana da shaida yayi lawadi sai ya kama kallon silin sai alƙali ya ce sajan ya ce na'am bulala 80 eh mai bulala 80 sajan minti nawa za a ƙara bulala 80 sai a bashi wi daya wi biyu har 80 irin su irin su ga yini guda nawa alƙalka iri amma sai haga area court area court 1 court 2 court 3 court 4 court 5 eh, eh, upper area court 1 2 3 4 5 court of appeal 1 2 3 4 5 magistrate court 1 court 2 court 3 7 8 high court 8 9 10 amma duk sun za aikin banza shari'a ta yi shekara goma ba a yi su ba to me wannan zaman da suka yi suna cin albashi ga banza suna sakin layi to Allah ya shiryar da mu to ka gani ina mahallin shahidin mu nan cewar da manzon Allah ya laka mana waita ya Yazid abinda kai yin niyya ya tabbatar maka ya Yazid Yazid me niyyar ka ba sadaka ba to sadaka ta tabbatar ma lada sadaka ya tabbatar ma shikenan Allah zai baka lada ban mai kuɗin kaga ashe wannan na nuna ashe ya halatta mutum ya sadaka ga ɗanai in ka hidda sadaka ka ba ɗanka ko ka ba matarka ko ka ba wani ɗan uwa ya halatta da sauransa dai makasudi dai Allah zuciya yake kallo duk abin da ka kudurta shi Allah ke aiki da shi yace wa an abi hurairata subhanallahi eh lokaci yayi to rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisin to shi sai a rage dumi kenan to amma kan abin bai abci ba to yayi to Allah ya sa mana albarka ga abin da mun ka eh to eh me ya tambayar ka to to wani hadisi me yace eh mm eh a ba shahewa na ba fahimta su abba kai ba sosai wancan wannan kuduri ɗai ya yi za a aikata kaza daga baya sai ya fasa amma shi ko wancan bai ma da ikon aikata wat abin ya ba shi shawa ya ce da ina da kaza lalle da na yi suna da bambanci da wancan ko ba su da suna da bambanci iko abba da yau da yana da iko da ya yi kaga suna da bambanci to Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi eh alaikum assalam eh eh lahiya lawa yake alcohol din abaka wani yace turaren da ake hadawa da alcohol kai ka dauka an kace alcohol giya ake nufi a alcohol wani tsiri ne ba giya ɗaya alcohol ba akwai wani sinadari da ake kira alcohol haka yi ko ba haka yake ba wani sinadari ne shi ake hadawa ba giya ba giya ana kiranta alcohol wani sinadari kuma ana kira ne alcohol to wancan sinadari ba giya ba shi ake hada a yi turaren don haka wannan turare lafiya laura yake ba giya ba ce to akwai wani to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika allah Allah ka sa mana albarka ga abin da mun ka karanta.